الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ تجري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر جاء من كرمته حديث daga hannu waje biyu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi umara cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu in zai yi kabbara farko ta shiga sallah daidai kafaɗinsa sannan in zai tafi ruku'u zai daga hannu sannan in ya dago daga ruku'u ma zai daga hannu shi ruwa ya sake na abin da ya gani yace baya dagawa tsakanin sajadodi guda biyu to sai dai kuma akwai ruwaya ita ma ingantacciya cewa yana daga kuma tsakanin sajadodi din da in zai tafi sujada din ma yana dagawa kamar yadda kuma akwai ruwaya da shi kuma abdullahi bin masud ya ce ni sau ɗaya ma na ga yana daga kawai in zai ce allahu akbar ta shiga sallah to duk dai za dukkan su ingantattu kuma duk wanda mutum yayi ya zo da hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam to mun ka kawo wayoyin sahabbai da abu shi ne turmuzi yake shi ma hadisi na ingantacce turmuzi yake cewa wadda haza da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu daidai lokacin da ya shiga sallah yana daga hannu in zai yi ruku'u yana daga hannayensa in ya taso daga ruku'u haza da wannan magana ne ya kulu ba a halin ilmi ba'arun malamai suke faɗa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzo Allah suna kan wannan minhum ibnu umara abdullahi dan umara yana daga ciki to kuma abdullahi dan umar din yana daga cikin wanda shi ha asjada yana zaune ma kan duwawunsa yana daga hannunsa in zai taso daga sujada ya daga in zai kuma wata sujada din ya daga wa jabir bin abdullahi da jabir dan abdullahi وأبو هريرة أبو هريرة وأنس أنس وابن عباس عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير عبد الله بن زبير وغيرهم da wa'ansunsu wayannan duk mazhabar su kenan min at-tabi'ina daga malaman tabi'ai kuma al-Hasan al-Basri wa ada'u da ada'u wa dawusu bin Kisan al-Yamani wa mujahidu da malam mujahidu malam tawusu wa'annan da almajiran abdullahi dan abbas ne a da'u tawusu mujahidu da nafi'u da imamu nafi'u wa salimu bin abdullahi da salimu dan abdullahi wa sa'idu bin jubair da sa'idu dan jubair wa gairuhun da waninsu na daga malaman tabi'ai su ma duk akan wannan suke suna kan wannan za su dago su daga za su tafi su daga wa bihi yaqulu maliku da wannan ma maliku yake faɗa duk da ɗan ƙasim ba haka ruwayarsa take daga maliku ba amma shi kansa imam mali ya rawaito wannan hadisi wa ma'amaru da malam ma'amaru wal auza'i da malam auza'i wa bin uyainata da malam ibn dan uyainata wa abdullahi ibn mubaraki da abdullahi dan mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmadu da ahmadu ibn hanbali wa ishaqu da ishaku dan rahawai to duk mazhabar su kenan wa ahlul kufati da malaman kufa ta iraki duk akan wannan mazhaba suke wa huwa qawlu sufyan shi ne fadin sufyan shi ma akan wannan yake sufyan sauri da wa ahlul kufati da malaman kufa wa nasuha yanda maganan malaman yanda magana take waqtu lifa an malikin an saba da ruwaya imam malik wanda suka karbo daga imam malik fi rafa'i ya daina cikin ɗaga hannun fi salati za ga malikawa inda suka ɗaga hannu na farko din nan shi kenan su ba su ƙara ɗaga hannu ba ko sallolin idi ko sallolin abu ba sa ɗaga hannu ko wannan sallar gawa da ake ta raka oikin nan malikanci na farkon nan dai shi ne to an saba ga imam malik fi rafa'i ya daina cikin ɗaga hannu fi salati a sallah farawal walid bin muslim walid dan muslim ya rawaito daga imam malik wa abdullahi ibn wahabi da abdullahi dan wahabi dukansu waɗannan malamai biyu sun rawaito an malikin daga imam malik annahu kana ya rarrafa al shi kansa imam malik yana ganin a daga fi salati a cikin sallah warawa shafi'i imam shafi'i ko ya rawaito an malikin daga imam malik annahu kana la yarfa imam malik baya tsadawa to wannan ya rikitar da malamai cewa imam imam shafi'i almajirin imam malik ne haka sai dai malamai sun ce ma'ana imam malik shafi'i ba ya ce ya rawaito daga imam malik ba yana kafa musu hujja ne yana kafa wa ɗan ƙasun hujja kamar yadda rikici ya faru tsakanin shi kansa shafi'in da almajirinsa almajirinsa yana cewa za ka ce ɗagawa bayan ga malaminka imam malik shi kansa baya ɗagawa shi rabi'a shi ya gaya wa shafi'i wannan kamar yadda ya zo a cikin littafin shafi'i al'ummu sufuli na bakwai shafi na ɗari da tamanin da shida mutum ya duba zai ga wannan shi rabi'a yake cewa fa qultu li shafi'i na ga wa imamu shafi'i fa inna ma naqulu mu muna cewa yarfa'u yadayhi zai daga hannunsa shi ne yaftatihu salatu in zai kabbara harama kawai summa la ya'uda li rafi'a sannan ba zai ƙara daga ta ba haka dan kasun ya rawaita daga malik qala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce fa antum kun ganku ku dinnan idan yayin nan ta turku na marawa maliku sai ku ba hadisin da imam maliku ya rawaito kawai sai ku zo da ra'ayin ku ce kuma mazhabarsa ce shi kansa ga abin da ya rawaito radiyallahu anhu ya sa a cikin littafinsa amma ba ku lura da abin da mutum ya sa a cikin littafinsa sai dai kawai ku ɗauko wani magana ku ce aikinsa ne marawa malikun an rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da imam malik da kansa ya rawaito daga annabi summa ali bin umara sannan ya rawaito hadisi kuma mutasali daga dan umar to da imamu shafi yana ganin wannan da bai kawo wa almajirin sarabi'a wannan nassi ba to wannan kenan hafizu mahaddacin hadisi ya fitar fi fatihul bari a cikin littafin safatul bari sufuli na biyu shafi 182 an ibn abdulbar ya karba daga dan abdulbar kaga ba malike ne shi ma kala dan abdulbar ya ce lan yarwe ahadun an maliku ba wani malami guda daya da ya rawaito daga imam malik tarkar rafa ifihi ma a ce imam malik ya daga hannunsa ba hashi yana daga hannunsa a sallah ya'ani ibn abdulbar yana nufin fin ruku'i idan imam malik zai yi ruku'u yana daga hannunsa wa rafa'i in ya dago daga ruku'u ma min yana daga hannunsa illa ibn qasim sai dan qasim ne kadai ya rawaito baya yi kuma munan galibi daga misira duk abin ya zo mana dan kasin haka ya zo da shi zuwa misira to kuma dan kasin wayansu malaman sun kare masa sun ce in ma ya gani haka imam malik akwai larurar ta same shi saboda wani hadisi da yake karantarwa cewa babu saki ga wanda aka tilastawa ya saki matarsa a ce ko ka sake ta ko a kashe ka ko ko mahaifiyarka ta ce ko ka sake ta ko ni ne ma ka ce na sake ta sakin banza ne bai yi ba da wannan duk bai yi ba to laɗa laƙalin mustakarai ba saki ga wanda aka tilasta imam mali yana karanta wannan hadisi sai yan siyasa sai suka ɗau hadisin suka mai da shi siyasa ce a ba dole a cikin saki ko a ce mu ma in ba mu zaɓe ba in ba mu zaɓi khalifa ba don an ɗora mana shi ashe banza ne mu ma ashe abu to kuma labari ya kai wajen gwamnati wajen khalifa aka ce daga can sham aka aiko a gaya imam malika ya tsara faɗa wannan hadisi shi kuma ya ce ba zai rawaci abu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce ba zai faɗa ba shi ba ruwansa shi ba siyasa yake yi ba siyasa daban karatunsa daban to akan wannan hadisi sai da aka jefa shi a kurkuku sai da gwamnan madina ya mabula aka yi mabula la ɗari har sai da kafaɗarsa ta ce ta fita ba zai iya ɗaga hannun ba ba zai iya yin kabalu ba ta wani ɗan ƙasun ya ga wannan duk malamai sun ce ai galibar ta same shi amma kuma imam mali ya ce ya yafe masa saboda jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma dai sai da aka dake shi kan wannan hadisi cewa za ta zaka lil mustakrahi shi kuma imam mali ya ce inda yana da rai ba zai bar ruwaya abin da ya ruwaya ta daga annabzaniyarsa daban yan siyasa su je su dau abin da suka ga dama daban to wayansu malamai sun ce in ma dan kasin ya rawaito bai da ɗagawarsa ba kila da wannan larura shi ne ya rawaito amma dan abdulbab ya ce ba wani malami da ya rawaito daga imam mali cewa bai ɗaga hannunsa ba illa bin qasim zai dan kasu wallazi na akuzu bihi dan abdulbaz ya ce abinda mu za mu riko da shi a rafa a dagawa saboda shi ya zo a hadisi saboda hadisi bin umara hadisin abdullahi dan umar wa huwa allazi rawahu ibn wahab shine wanda dan wahab ya rawaito shi gairuhu da wadansu su an maliki su kuma duk sun karba daga imam malik walam ya haƙi tirmizi shi kansa imamu tirmizi bai hakaito ba an malikin daga imam malin gairu sai wannan hadisi shi kansa tirmizi sassala ya karɓi wannan hadisi daga sassala har zuwa imam malik wa qala al hafiz al iraqi mahaddacin hadisi na iraq ya faɗa fi darhi tasridi cikin littafinsa ga abin da yake cewa wa qad hakahu an malikin ya rawaito wannan hadisi an malikin daga imam malik aidan abu mus'ab mala abu mus'ab ya rawaito wannan hadisi daga imam malik wa ashhab da imam ashhab wal walid bin muslim da walid dan muslim wa sa'id bin abi maryam da sa'id dan abi maryam wa jazama bihi turmuzi imam turmuzi ya yanke da wannan hadisi an malik daga maliku gashi ruwaya ce daga maliku yankakiya da gaske ma'ana wa naqala aidan ya ciro komowa an Muhammad bin Abdullahi bin Abdulhakan daga wannan malami ƙala Muhammad ya ce lam yarwa ahadu wani malami guda ɗaya bai rawaito ba an malikin daga imamu malikin mislar ruwaya da ibn qasim irin ruwaya ɗan qasim to haka ji kenan ashe sai a yadda ita mutum ne yake da almajirai dubu nawa kowanne ya ce ga yanda mala yake ga yanda mala yake sai mutum ɗaya ne tas ya ce a an ku ga yadda yake to wannan sai a ce masa ya saba wa shazza sai a ce masa shazza ce ya saba sai a yi mai kyakkyawan fahimta amma dai a ajiye masa ba za a yi amfani da shi ba to ba wanda ya rawaito cewa imam malik baya daga hannunsa sai ibn qasim dan qasim fi rafu'i yadaini cikin daga hannaye fa naqala haulahi al-kufazu wa'annan mahaddatan hadisai duk sun ciro an tirmizi daga imam tirmizi annahu lam yahki an malikin ba wanda ya rawaito wani karatu daga imam malik da ya rarrafa sai daga hannu din nan wannan aka aka rawaito to wannan wannan aka rawaito wa qala abdullahi ibn mubarak abdullahi dan mubarak yace kasabata hadisu man yarfa'u yadayhi hadisin wanda yake daga hannunsa a cikin sallah ya inganta wa zakara hadisan zuhuri ya faɗi hadisin imam zuhuri an salimi wanda ya gaba daga salimin an abihi daga babansa walan yazut hadisi ibn mas'ud to in ka lura da hadisin nan na salim wanda ya karba daga babansa cewa manzo Allah yana daga hannayensa ta nan zaka san hadisin Abdullahi ibn Mas'ud bai inganta ba annan nabiyyi sallallahu alaihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lan yarfa ayadai baya daga hannunsa illa fi awwal marati sai ɗaya tak in zai ce Allahu akbar ka shiga sallah shi shi ibn Mas'ud haka ya rawaito to illa marratin sai guda daya haddasana bi zalika ahmad bin abdat al-amuli wanda ya gaya mana wannan magana shine ahmadu dan abdat al-amuli shi kuma yace haddasana wahab bin zam'ata shi kuma wahab dan zam'ata da ya gaya masa shi kuma wahab bin zam'ata ya karbi wannan magana an sufyan bin abdul malik shi kuma Sufyan dan Abdul Malik ya karɓi wannan magana an Abdullah bin Mubarak su malaman hadisi za kawai da ka za ka ce musu wani ya ce ba sai ka ji ya aka kai kai ka ji abin da wani ya ce qala yace wa haddathana Yahya bin Musa shi kuma dan Mubarak yace Yahya dan Musa ya zantar da mu qala Yahya dan Musa ya ce haddathana Isma'il bin Abi Uwais Awaisin Isma'il dan Abi Awaisin ya zantar da mu qala Isma'il yace kana maliku bin anas imamu malik dan anas ya kasance ya rarar al-yadaini shi kansa yana ganin a daga hannu cikin sallah fi salati wa qala ya haya malan ya haya yake wa haddathana abdurrazzaq abdurrazzaq ya zantar da mu qala abdurrazzaq yace kana ma'amarun malam ma'amar ya kasance ya rarar al-yadaini fi salati shi ma yana ganin daga hannu a cikin sallah wa sami'tul jaruda yace na ji jaru da kuma ibina mu'azi dan mu'azi ya kula yana cewa kana sufyan bin uyaynata sufyan dan uyaynata wa umar bin haruna da umar dan haruna wa nadar wa nadar bin shuhay bin shumail da nazar dan shumail dukkan su yarfa'una aydiyahum suna daga hannunsu izaftatahu salata idan suka bude sallah kabbara farko suna daga hannunsu wa iza raka'u in za su ruku'u ma suna daga hannunsu wa iza rafa'u in sun dago daga ruku'u ma suna daga hannunsu to wannan shine ruwayar da na daga hannu shi kuma hadisin da suka ce bai inganta ba gashi za a kawo shi hadisi ingantacce ne sai dai bayan da kuma malamai suka zata ba kasancewar ya ce sau ɗaya ga annabi yana ɗagawa bai hana kuma waɗansu gangariyan sahabban su sun ga annabi yana ɗagawa da yawa ba to sai a ɗora wa'yancan a kansa shi wanda ya ce sau ɗaya gani babu wannan babi ne tabi'u mai bin wancan ma ja'a ya buɗe shi da bismillahir rahmanir rahim ma ja abin da yazo annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsaya da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya kasance lam yarfa baya daga hannu illa fi awwal marratin sai guda daya hadisin baya buge wannan sabani ne tsakanin malaman Hijaz malaman Makka da Madina da malaman Iraki tsakanin malaman Makka da Madina da malaman Iraki حدثنا هناد هناد يا بن تدمو حدثنا waki'u waki'u ya zantar da mu an sufiyana shi ya karba daga sufiyana an asim bin kulaybi daga asim dan kulaybi an abdurrahman bin al-aswadi daga abdurrahman dan aswadi an alqamata daga alqamata qala alqamata ya ce qala abdullahi bin mas'ud abdullahi dan mas'ud ya ce abdullahi dan mas'ud yana daga cikin manyan sahabbai sai dai kuma yan uwansa wanda suke da girma iri daya da daraja iri daya sun rawaito ci gaba a cikin maganarsa to su za a ɗauka maganar sahabi hujja ce amma in wani sahabin ya zo da magana daga annabi to waccan ce hujja a kan ta wannan to abdullahi bin mas'ud ya ce ala usalli bikum salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bana yi sallah da ku irin ta annabi ban tashi nuna muku yanda annabi yake sallah fa sallah sai ya sallah falan yarfa yadayhi bai daga hannunsa ba illa fi marratin illa fi awwal marratin sai a kabbara farko kawai a ta farko ƙala ya ce watil babi a wannan babi anil barra ibn azib an karɓo irin haka ma daga sahabin annabi barra dan azib shi ma da baya daga hannu sai a raka a farko tak kuma shi ma ya ce daga annabi ƙala abu isa turmuzi ya ce hadisu ibn mas'udi wannan hadisi na dan mas'udi hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa don aka tafi a wannan magana ta turmuzi hadisin bayan da muka karanta hadisi ne sahihi wannan hadisi ne kyakkyawa to kaga wancan shine hujja akan wannan to sai dai shi ma wannan akwai wanda suka sahaha shi kamar yadda zai zo wa hadal hadisi wannan hadisi sahihu ingantacce ne shi kansa dan ibn hazam ya ingata shi huwa hadisun sahihu hadisi ne ingantacce abinda malamai suka faɗa na raunana shi bai raunanu ba ba raunan ne bane dan ingantattu ne suka rawaito shi amma duk da haka ba zai iya soke magana baya ba sai dai a ɗora magana baya a kansa shi ma ingantacce ne kuma daga manyan sahabbai kuma filin sahabbai da yawa wannan ruwaya guda ɗaya ba ta iya danne su ba annabi yana ɗagawa sallallahu alaihi wasallama ba sai a kabbara farko kadai annabi yake ɗaga hannunsa ba yana ɗagawa in zai tafi ruku'u yana ɗagawa in ya dawo daga ruku'u a hadisin baya kamar hadisin ba sai ce baya dagawa a sujada amma kuma za mu zo da kuma hadisin da kuma yana dagawa har a sujada din sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ingatacce ne amma kuma bai iya danne na baya ba fa inna rafa cewa daga hannu fil mawdi aina wayannan wurare guda biyu in annabi zai yi ruku sallallahu alaihi wasallam da in ya taso daga ruku al-muktalafi alaihi ma wanda aka yi sabani kansu sabitu tabbatacce ne bi a hadisin sihahin jidda da hadisai ingantattu kwarai cewa annabi yana daga rasulullah alaihi wasallam zai tafi ruku da in ya taso walaysa fi riwayati marra wa tarka rafi illa ma qulna babu a cikin ruwaya wanda ya rawaito baya daga hannunsa sai abin da muka faɗa wa'inda suka rawaito yana dagawa ruwaya su ta danni idan wannan mutum ya ce babu wannan mutum ya ce gashi to shi kenan sai a jefar da wanda ya ce babu a ce a dauna wanda ya ce gashi almusbitu muqaddamun ala nafi fakihai suna da wata ka'ida wanda ya ce gashi shi ake gabatawa akan wanda ya ce babu inda yana da hujja to shi abdullahi bin mas'ud ya ce babu su ko nan malamai sun ce gashi su ko nan sahabbai sun ce gashi ba yanzu nasu za a dora to sai abu annal musbita cewa wanda ya ce gashi muqaddamun ala nafi shi ake gabatawa akan wanda ya ce babu wa qasabatar rafu ɗaga hannu ya tabbata aiza komowa fi maudu'in salisu akwai hadisan da suka zo kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu a waje na uku ina ne waje na uku idan ya zauna ta hiyar tsakiya to in ya tashi tsaye zai kawo raka'a ta uku idan magariba ce ko fa zai kawo raka'o'i guda biyu idan sallah bai hudu ce to wannan tashi tsayen ma ai kaga wannan tashi tsaye ba a ce Allahu akbar ma sai an tsaya kyam to kuma annabi yana daga hannayensa sallallahu alaihi wasallama a wannan ma to wannan ma hadisi ya zo da wannan cewa yana daga hannayensa a waje na uku sahha zalika wannan ma ya inganta min hadisi ali daga hadisin sayyidina ali wa hadisi abi humayd as-sa'idi da sahabin manzo Allah abi humayd as-sa'idi fi asharatin min as-sahabati cikin mutane goma na daga sahabbai dukkan sun rawaito na ukun nan ma annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ba wa'ancan ma guda biyu in za a yi sujada ba ko in an dago in za a yi ruku'u ko in an dago daga ruku'u ga na uku ma in annabi sallallahu alaihi wasallama zai tashi raka'a ta uku an magariba ce ita kaɗai ko raka'a ta ukun dai ko a to yana daga hannayen sama a nan wajen to wa min hadisi gairi da hadisin wa'ansu su wa hadisi abi humaidin hadisin abi humaidin da ya zo da shi sai ya ci bihi turmuzi shi kansa imam turmuzi zai kawo shi fi babu ma ja a fi wasu salati cikin babun abin da ya zo cikin sufanta sallah annabi zai kawo shi sannan kuma wa hadisu aliyin hadisin sayyidina ali kuma sayati bihi aidan turmuzi zai zo da shi fi abwabi da'awati cikin babun addu'o'i fi babu ma a cikin babun abin da yazo fi du'a cikin addu'a inda iftitahi salati bil layli in mutum zai sallar dare ya zai bude sallar tasa da shi wa ulama shafi'iyyati malaman shafi'iyya kalu sun ce bin rafi dukkan sun tafi a daga hannu ba wai wajen ruku'u ba ba wajen ɗagowa ba har wajen wannan na ukun ba in an taso daga tahiya ta tsakiya za a kawo raka ta uku to mutum ya ɗaga hannunsa aida li subutul hadisi fi saboda tabbatar hadisi a cikinsa watti ba kuma su malaman shafi'awa cikin bin su lil imamu shafi'i ga imamu shafi'i fi a fi akazihi cewa shi imamu shafi'i yana riko bil hadisi da hadisin annabi idafaha imam shafi ya ce in dai hadisi ya inganta to mutum sai ɗauka mutum ya ɗauka sai ya tsaya jiran magana kowa in dai ya inganta in dai an ce sahihin ingantacce ne to sai dai murar nauna ko kaza kaza a dai an ce ingantacce ne sai aiki da su wali annahu kuma cewa wannan ruwaya za'idun ta ƙaru alaman asbatar rafa'a cikin wanda ya tabbatar da ɗagawa inda ruku'i yayin ruku'u wa inda raf'i min yayin ɗagowa والحجة واحدة في الموضع يعني حجة حجة ايش او اولى عن غداي ثم ثبتت احاديث اخرى فنن حديثو ان سكا تبتا في الرفع cikin daga hannu ma a kulli takbirati tare da kowace kabara fi salati kuma sahabbai da yawa kuma hadisi ingantacce sun rawaito kai ba wai wajen yin ruku'u ba ba wai wajen dagowa daga ruku'u ba ba wai wajen tashi na uku ba duk kabbara ma annabi ya nema sauku sallallahu alaihi wasallam kabbara yin sujada ce kabbara tasowa daga sujada ce kabbara yin wata sujada din ce kabbara tasowa daga sujada din ce duk yana yi daga mata fi salati inda sujud wajen sujada wa baina sajada tayi da tsakanin sajadodin ma guda biyu a zaune wa inda rafi da yayin dagowa min sujudi daga sujadan ma fa fi ruwayatin a cikin ruwayar da li ahmada Ahmad bin Hanbal ya rawaito min hadisu Wa'il bin Hujr daga hadisin Wa'il dan Hujr Wa'il dan Hujr ya sahabin Annabi ne musnadin Ahmad bin Hanbali Wa'il yake cewa kullama kabbara duk lokacin da Annabi ya kabbara sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a ya daga kansa wa ba'a ko ya sunkuyar da kansa wa bayyana sajadatayn da tsakanin sajadu guda biyu duk Annabi ya daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam وفي رواية للطحاوي يازو أتكي رواية إمام الطحاوي من حديث بن عمر لغا حديث عبد الله بن عمر كان يرفع يديه يا كسان شينا لغا حنا ينسى في كل خفض أتكين دكا سنكيا ورفع إن لغا ورقوع إن رقوع وسجود إن سجدة وكيام إن سيا وقعود إن زما وبين السجدتين كان سجدة حق عبد الله بن عمر يرويته وفي رواية للدار قدني تكي رواية دار قدني fil ilali a cikin dalilan shari'a min hadisi abi hurairata abi hurairata ma haka ya rawaito abu hurairata ya ce yarfa'u yadayhi annabi ya daga hannayensa fi kulli khafdin a cikin dukkan sunkuyawa wa raf'in da dagawa qala al-hafiz al-iraqi mahallacin hadisi mutumin iraqi yake cewa fi taqrib a cikin littafin sa taqrib wa zakara dahawi malam dahawi ya faɗa anna hazihi ruwayata cewa wannan ruwaya shazata ta sabawa ya ani ruwayata huwa an ibn umar hadisin da aka rawaito na baya din can daga ibn umar wasa haha ibn kaddanin mala ibn kaddanin ce a bata saba ingantacciyar ruwaya ce ingantacciya sun makala sannan ya ce wasa haha ibn hazan ibn hazan ma ibn hazan malami ne kwararre daga cikin malaman musulunci dan sarauta andalus ne dan mai dan sarauta andalus ne dan gata bai san komai ba sai jin daɗi da ya haihu cikin kuyangi cikin bayi sai jin daɗin mulki da komai sai aka yi sa'a da Allah ya zai zo malami aka yi rasuwa rasuwar da har sai sarki ya je sai manyan gari sun je shikenan sarki ya tafi da shi yana saurayi shikenan bai san yadda ake sallar gawa ba duk ga malaman gari kuma duk suna abu shikenan ana yin Allahu akbar kabbara farko ta sallar gawa an gama karatun farko da ake aka kuma Allahu akbar shi sai ya tafi ruku ji ya ce duk sai malamai suka kwashe mar da dariya to wannan takaici shi yasa ibn hazan fa kudin nan da kuma kuma duk ya mai da su a siyan littattafai ya dinga bin manya-manyan malaman zamaninsa sai da ya zama ya fi kowa ilimi a zamaninsa ibn hazan na daga cikin malaman zahiriya malamai sun ce littafinsa al-muhalli wannan littafi in mutum yana da shi zai iya fatawa a cikin komai na addini littafin ibn hazam na almuhalli to ibn hazam ma ya inganta wannan hadisi ibn hazam ya wasu hahu ibn hazam ibn hazam ya inganta shi wa bin kaddan dan kaddan hadisin rafi hadisin dagawa hannu fi kulli khafdin cikin dukkan sunkuya rafin da dagawa wa allahul jamhur tili kuma min Allah wa allahul jamhuru tili kuma sun ce yana da illa a gabaki daya amma dai ingantacce ne shi ba wa qala ibnuhu al-hafiz abu zur'ata dan shi ibnu qattani din nan shi ma mahaddaci ne abu zur'ata ya faɗa a cikin sharhinsa wa qad zakara walidi babana ya faɗa rahimahullah hazihi riwayat wa inna riwayi kullaha dukkan ta fil asli a cikin asli fil nuskatil kubra a nuska sababba fata masakal ayyummatu babana yake faɗa don sabida haka su limaman nan guda hudu na mazhabobi maliku shafi'i ahmad bin hanbal abu hanifa sai suka zama su sun ɗauki hadisin abdullahi bin umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu in zai yi ruku'u bayan na kabbara harama in zai yi ruku'u in ya taso daga ruku'u in ya taso daga na hudu akwai wanda in zai tafi sujada amma su ba a tsagawa a wajensu tsakanin sujadodi guda biyu duk da ingatacce ne wanda ya daga kuma ba fada ba kallon su yayi wani sabon abu a ciki shi ma yana da hujjarsa ingatattu ne amma su sun tsaya a nan bin ruwayatul latifi ha nafiyur raf'i fi sujud saboda ruwaya su ba su dau wancan na Abdullahi bin Mas'ud ba sun tsaya a wannan da tsakiya cikin ruwayar da cewa ba daga sujada da kauniha a sau don ita tafi inganci a wajensu wa ba'afu ma'arada suka raunana abin da ya karo da wannan kama ta kaddama kamar yadda ya zo wa huwa qawlu jumhurul ulama shine fadin tilin malamai min salafi na daga shugabanni da suka shige wal kalafi da wanda suka biyo baya wa akaza akaruna wa'ansu kuma malaman su kuma suka riki bil ahadith allati fi harrafu hadisan da akwai daga hannu fi kulli khafdin a cikin dukkanin sunkuyawa raf'in da ɗagawa daga cikinsu har da sujada da ɗagowa daga sujada da zama duk akwai ɗaga hannu a ciki su ma akwai malaman mazhabobi tili su ma da suka tafi akai don ba wa'annan guda hudu kawai su ne malaman mazhabobi ba akwai imamu sauri yana kan hatsaga a sujada da imamu auza'i da ada'u da ibn juraiji da ikrima da mujahidu da ma'amaru da abdulrazaki da bukari da muslim da ibn jarir tsabari da kuzaima da munzir ɗawusu naka'i da ƙatadatu da waɗansu suna daga cikin limaman mazhabobi sannan kuma akwai zaidiya akwai imamiya akwai ibabiyya su ma duk gaba ɗaya sun ɗau cewa ko a sujada ɗin nan saboda hadisan da yake hannunsu su ma za su ɗaga kaga mas'ala ce mai sauƙi duk wanda mutum ya ɗauka yana da hadisi sai dai malamai sun ga ba sa so ya tsaya a hadisin abdullahi bin mas'ud kawai a ce sai raka a farko ce kawai zai ita ma mutum ita ya ɗauka la'ayi halin yana da hadisi ce a hannunsa kuma yana da mazhabar ɗan ƙasu yana da mazhabar ɗan ƙasun a hannunsa to wayansu malamai kuma suka ɗau wannan saboda abin da yake hannunsu cewa ruwayar ingantacciya ce wa sahahuha suka inganta wannan hadisan da cewa su a wajen wa'ancan malamai bai inganta kaman wancan ba wa ƙalu suka ce hiya musbitatun tabbatacciya ce fa hiya muqaddamatin ala nafi kai an dora ta ma kan kowace ruwaya amma masu cewa annabi ya dora a waje uku mu kenan da muka dauka wa'ancan ruwaya ta hau kan wannan a wajen su muqaddamatin ala nafi an dora ta kan wanda suka kore wa bihi qala ibn hazam zahiri ibn hazam daga cikin malaman zahiriya shi almajirin dawud zahiri to da wannan ya riko wa qala ibn hazam yace inna hadisa raf'il yadaini hadisan daga hannu fi kulli kafd cikin dukkan sunkuyawa wa raf'in da daga mutawatiratun tabi juna sahabbai duka sun zo da ita malamai duk sun zo da ita tujabu yaqinul ilmi ta wajabta ilimin yaqini ba wani shakka akanta ba wani shakka akanta wa naqala hadha al mazhaba an ibn umara ya shigo wannan mazhaba daga abdullahi dan umar وابن عباس عبد الله بن عباس والحسن البصري وداووس وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وأيوب السكتياني وأداء ابن أبي رباح وقال ابن من وقال به ابن منذر أم منذر ما أكن وانا يكي وأبو علي الطبري إمام الطبري كان وانا يكي من أصحابنا دقى صحابهم وما لمن حديثي إن كان دقى صحابهم ما لمن حديثي وهو قول أم مالك كي شيء أكثر وتما دقى إمام مالك wa shafi fahaka ibn kuwaizi ibn kuwaizi min dadi dan kuwaizi min dadi ya rawaito haka an maliki wayata annahu cewa imam mali ya rafa'u yana daga hannunsa fi kulli khafdin a duk sunkuyawa wa raf'in da daga wa fi awakirul buwaidi ya zo a ƙarshen buwaidi ya rafa'u ya dai mutum ya daga hannunsa fi kulli khafdin a cikin dukkan sunkuyawa raf'in da dagawa warawa ibn abi shaybata dan abi shaybata ma ya rawaito arrafu dagawa baina sajdatayn tsakanin sujadu guda biyu shi yana dagawa an anas ya karba daga anas wal hasan da hasan wa ibn sirina da dan sirina allahumma salli ala to wa bihi yaqulu ghayru wahid da wannan ba mutum ɗaya bai ke faɗanin ahalin ilmi daga mutane masu ilimi ne ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah wa tabi'ina da tabi'a wa qawlu sufyan sauri shine faɗin sufyan sauri وأهل كفر لمتانا وكوفة اللهم صل على سيدنا الحمد لله